الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ta addu'o'i ga mutanen alkhairi wadda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta lahadi da muka saba darasi na fiqihu a wannan masallaci da ake masa lakabi na layin waziri ubangiji Allah ya ji kansu da rahama wadda darasin yana gudanuwa karkashin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna wanda Sheikh Ismail Idris Biru Zakariya ya kafa ubangiji Allah ya ji kanshi da rahama da maluman sa baki daya wanda yake jagorancin kungiyar haliyan yanzu Sheikh Sani Haya Jingir Allah taimake shi da mataimakan shi baki daya wayannan ɗawainiya na rayuwa da ake ciki yau da gobe waɗanda suka rubuta littafin da wanda ya rubuta ahalari da wanda ya masa sharha ubangiji Allah ya saka musu da alheri da mu ma da muke karantawan Allah ya ƙara mana nasara gaba ɗaya da mata da suke ji a gida da waɗanda mazan da ba su iso nan ba ma suna ji ubangiji Allah ya haɗa mu cikin ladan duka duk babban alheri shine a yi aikin alheri da kai kar ka sake a yi aikin alheri banda kai addu'a in ta rage ita ne za ka iya a ciki sai ka ce ya ubangiji Allah ya bada nasara ko ba kai kake yi ba kaga da alheri ai Allah ya ba mu sa'ar rayuwa yau in Allah da ina ga za mu tashi a darasi kamar yadda suka rubuto mana darasi na 27 haka ne ba darasi na 27 Allah ya karba mana ana kwana dai ana tashi Allah ya ba mu da sauki kuma ina ji yau muna 14 ga wata ku 14 ga wata ne boko kenan ko arabiya kan da yau muna 23 ga watan 6 shekara ta 1447 wanda ta yi daidai da 14 ga watan 12 shekara ta 2025 in saha Allah ya taimake mu ya datar da mu kuma muna cikin fasali na fara'idu sala a wannan littafi na ahalari na hallul masail shafi na saba'in da biyu shafi na saba'in da biyu wancan satin can mun fara ba mu kai gaci ba ina ji na shida da na bakwai za mu tashi amma ba laifi tunda ba nisa muka yi mu ɗauko daga farko ya zama mana abin nan kamar ƙarin tambihi sa'an nan mu ɗora sabon darasin ina ga ba laifin haka Allah ya karɓa mana ya ba mu da sauƙi shafi na saba'in da biyu inda ya tashi ya ce ya'ani dan ya gama maganan gundarin maganar ya zai tashi cewan ya ani abin da yake nufi shi mai sharhar littafi kenan Allah ya saka musu da alheri ya ce ya ani anna fara'idu salati lati iza turikat la tanjubiru bime bisujudi ya ce baya ka gane cewan farillan da ake gaya maka ba sa ɗoruwa da bari da yin sujjada yanzu ya manta farilla sai ya ce to barin yi sujjada ya mai gurbin sai ya ce ba zai yiwu ba shi farilla ya fi ƙarfin haka sai dai farillan ya zo sai in me farillan ya zo Allah ya ganar da ku mutum ya manta sujjada guda ko ya manta yin ruku'u to he ya tuno bai shigo wata sal bai shigo wata raka'a ba to sai ya me sai ya gyara wannan sannan ya dora sai ya ba'ada salami shikenan saboda me saboda dawainiyar da ya na kare idan kuma sujjada ya manta ko ruku'un ya manta har ya shiga wata raka'a tun da shigansa wata raka'an nan to ta jawo ya yadda wannan raka'ar da bata da sujjada ko bata da ruku'u sai ya zama in raka'a ta biyu zai ce sai ya ce me ta ɗaya in ya kawo wata sai ya ce ita ce ta nawa ta biyu ɗin Allah ya ganar da mu wancan dole ta faɗi kawai ita farilla ba kaman sunna bane wanda za mu samu sunna a gaba ɗin shine sai ya ce to ita dai sujjada baya ɗora ta wata butulu salatu bi tarki wahidin minha amdan sallan ma tana iya ɓaci gaba ɗaya don ka bar farilla amma da gangan don ka bar farilla da me da gangan to sallan ma tana iya ɓaci gaba ɗaya in aka ce sallah ta ɓaci saboda me saboda ya bar farilla amma da gangan me ya sa sallan ta ɓaci ganganci da ya yi Allah ba a masa gatsali ai nan an ce idan ya manta ya shiga wata raka'a to wannan raka'ar waccan zai yadda ita saboda me tana da matsalar raka'a eh, ruku'u ko sujjada an ce zai kawo wata baniyan ya gina ta ta zamanto tabdilan canji ne na wancan ko to yanzu kuma da gangan ne ya bari to sallar ta ɓaci gaba ɗaya Allah ya sa mun gane Allah ya datar da mu sai ya ce wa kazalika in turikat sahawan haka ma idan ya bar farilla amma da mantuwa wa tsala sa'annan yayi tsawo wa hiya ma zukira wa haka adillataha yace misali shine yanzu ya tuna ya bar kaza farilla ne misali a cikin sallarsa gaba daya yayi mantuwa da yayi mantuwa yanzu sai ya tuna to daga tunawansa ya je ya gyara mana kamar wanda abin da ya bar sunnoni guda biyu to sai ya zama to kawai ya ci gaba da sabgarsa to barin wannan ya ci gaba da sabgarsa ta jawo sallarsa ta ɓaci gaba da in ya jawo sai dai me ya sake wata sallah Allah sa mun gane ya ce wa haka adillata ha ya ce to ga yadda dalilanta suke washe wahida ha da hujjoji na ayoyi da hadisai ya ce na ɗaya an niyyatu salatul mu'ayyana niyyan sallar da za a yi in azahar azahar illa asar la'asar mangariba mangariba isha'i har zuwa dai ƙarshe almuqaranatu bi takbiratul ihrami wanda da niyya da takbiratul ihrami suna haɗe yana niyya yana me takbiratul ihrami wa hiya azamu bil qalbi shine zuciyar kan nan ta yi niyyan za ta yi wani abu ala ada'i salati akan za ta bada sallah muayyanati wanda za a yi a wannan lokaci in azhar ne azhar liqaulihi alaihi salatu wassalam ga faɗin annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi kama marra kamar yadda hadisi ya wuce innamal a'malu bin niyyati innama abun sani kowane aiki da ka san shi bin niyyati yana tafiya da niyya ne wa innama li kulli mri'in ma nawa kuma kowane mutum akwai abun da yayi niyya a gare shi akwai abun da yake nufi da yin ibadansa in aljanna kake nema kana neman aljanna in kana neman wani ɗaukakan duniya dai ga ta nan Allah ka ganar da muka ba mu ikon yi don kai ya ce na biyu wa takbiratul ihrami da kabbaran harama inda dukuli fi salati lokacin da zaka shiga sallah bi labzin da lafazin cewan Allahu akbar ita ne shari'a ta zaba ka ce Allahu akbar shine na shiga sallah duk sauran sunayen ubangiji ba ce ka ambace su ba aka ce Allahu akbar ita ne zaka shiga sallah da ita kaga ka huta aiko liqaulihi alaihi salatu wassalam fadin annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi yace miftahu salati a tsuhuru yace mabudi dai kan na sallah shine tsarki wa taharimuha takbiratu abu takbiru abun da yake haramta yin wani aiki sai na sallah din shine kabbaran harama kaga mabu'in ka kenan wa tahliluha abun da yake halarta wani aiki wadda ba na sallah ba kuma assalamu cewa assalamu alaikum aka ka huta ko abu dawuda wa ahmad wa hadisu rufa'ata bin rafi'in annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kala lalle annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya ce la tatimmu salatu ahadikum ai la tatimmu salatu ahadi min ahadin minan nasi ba wadda sallarsa ɗaya daga cikin mutane da za ta cika hatta ya tawabba'a har sai yayi alwala fayaba alwudu a mawadi ahu kuma ya ajiye alwalan a inda aka ce su ne alwala gaban alwalan ya wanke su yadda shari'a ta ce gaban alwala da aka kiyasce maka na alkur'ani farilla da sunnoni da suka bo a hadisai to idan ka wanke su inda duk ake wankewa a masabar sai aka ce ka wanke salasan amma abin da yake nufi shine gayan kaiwa ƙarshe gurin wanki kenan uku amma idan kai ɗaɗɗaya kuma ya game duk inda ake so ruwa ya taɓa ya taɓa to alwala ta yi idan kai bibbiyu ya gaɓe ya game duk inda ake so gaban alwala ya yi alwala ta yi kaga ai ka huta akwai babi musamman na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin babi guda wanda yayi magana annabi yayi alwala marratan marratan wannan kuma hadisan suka kawo suka ce ya yi alwala marrataini marrataini wannan ya ce mai salasan to sai malikiya ta ɗau salasan ɗin shi ne gayan ka kai ƙurewa duk wani kuskure kan dai Allah da an wuce mata Allah samun gane shi ne ya ce to ka ajiye alwala inda take alwala summa ya ƙulu Allahu Akbar, sa'an ka ce Allahu Akbar shi ne ka shiga sallah. Allah ka ganar da mu. Na uku da na hudu ya ce wal ƙiyamu li takbiratil ihrami tsayuwa da kabbaran harama wal fatihati da karatun fatiha kaga guda biyu kenan ya ce fala ya sihani ba sa inganta guda biyu ɗin duka min julusin liƙadiri ka yi kabbaran shiga sallah ɗin ko ka karanta fatiha ɗin a zaune amma ga ƙadirin ga wanda yake da iko kaga an cire wanda bayi da lafiya kenan shi kan duk yadda ta kama zai shiga sallah tare da furta wannan kalma ɗin amma zai shiga sallah walau a zaune walau a kwance walau a mayaya Allah ya ganar da mu sai ce ƙala ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki hafizu ala salawati ai ku tsare sallolinku wa salatul wusda da sallah ta tsakiya wa ƙumu lillahi ƙanitina kaga ƙumu lillahi abin da yake nufi kenan kaga hujjanka ta zo ba ka shiga sallah sai ka tsaya ka yi mai kai kabbaran harama ba da gudu za ka zo ka kai kabbaran harama tare da shiga ruku'u ba kaga don an samu matsala Allah ka bamu da sauki shine me shine ka kiyaye sallolinka ka yi su da ilimi wa salatul wusla haka sallah ta tsakiya sahabbai na, na faɗa wancan satin na ce su kansu sun rabu biyu wasu sun tafi cewa salatul wusla salatul asr salatul la'asar la'asar wata kuma wasu sun tafi cewa a kowace sallah ita ce wusla ka yi ta kaman yanzu zaka bar duniya kaga hutawa da ita duk abin da ake nema alheri ana neman ka me ka gyara ibadanka wal hadisi imran bin husayn hadisin imran dan husayn radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda annahu qala lalle shi din ya ce kanat bi bawasirun yace ya rasulullahi na kasance ina da cuta ko ina da basir fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na tambaya nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati game da sallah na ya zan yi sallah ya rasulullah faqala sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam salli qa'iman idan rashin lafiyan ya barka kai sallan a tsaye fa in lam tastadi in baka da ikon yin sallan a tsaye fa qa'idan to kai a zaune fa in lam fa in lam tastadi ala jambi in ba ka da ikon haka ma ka yi ko da a kwance gefen ka kenan wancan satin na yi dogon magana abinda mai ahalari ya kawo na daga yadda ya rarraba maka yadda za ka yi sallah matukar kana cikin damuwa hadisul bukari ya ce na biyar ƙira'atul fatiha karatun fatiha li hadisi ubadata bin wa samit radiyallahu anhu allah ya ƙara masa yadda annahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lalle annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi kala ya ce la salata liman lam yaqra bi um, bi fatihatil kitabi yace babu sallah ga mutumin da bai karanta karatun fatiha ba abin da yake nufi shi ita ce alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ƙarshe yace ita yake nufi wa fi ruwayatin a wani ruwaya kuna yi tsallake ne rawahu ahmad ko na'am eh dayyib na gane na gane rawahu ahmad wa bukari wa bukari wa muslim wal arba'a yace wal hadis abi huraira hadisin abi huraira radiyallahu anhu shi kuma Allah ya kara masa yadda annahu alaihi salatu wassalam lalle annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi kala yace man salla salatan duk wanda yayi wata sallah lam ya ƙara fiha bi fatihatil kitabi bai karanta fatiha ba bi ma'ana bai karanta ummul qur'an ba wa fi riwayatin a wani ruwaya bi ummul qur'an yace ummul qur'an ita ce fatiha fahiya khidajun fahiya khidajun fahiya khidajun yace sallarsa bata cika ba sallarsa bata cika ba sallarsa bata cika ba gaira tamamin in baka gane maganar ba yace gaira tamamin abin da ake nufi ba ta zan sallah ba Allah sa mun gane wannan shine darasinmu na wancan sati na shida da na bakwai nan ne za mu tashi insha Allah sabon darasi kenan ko war ruku'u yace da yin ruku'u warraf'u minhu da dagowa daga ruku guda biyu kenan ko liqaulihi ta'ala ga fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu yace ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi ruku'u ku yi me ku yi sujjada to kaga idan an gaya ma ka yi ruku'u ka yi sujjada in baka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma yadda ruku'u yake yadda sujjada yake ba ya zaka yi to kaga dan tatsi ne ya rasa wurin zama a nan to ya zai yi ruku'u ya zai yi sujjada ne ya zai yi shi ba sahabi ya zauna da annabi ba dole a rubutun hadisi zaka samu shine zai farsara maka qur'ani to kaga yace maka kuma to dan sawarwarin duniya a dai kawo maka bala'i dai ka gagara ganewa in ka shiga cikin tuwai mai an sa kanka a cikin tukunya to shikenan ba za ka gane wannan masifar ba amma in dai mutum Allah ya nufe shi da alheri wallahi ana faɗa ma sai ya ji wannan kan ma a gidadanci ne saboda me yaushe ma mutum zai yarda da wannan danyen hankali din Allah ka ganar da mu ka ba mu da sauki wala qaulihi alaihi salatu wassalam yace faɗa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi limu si'i salah ga wanda ya bata sallan sannan summa irka sa'annan ka yi ruku'u hatta ta tsuma inna raki'an har sai ka nutsu cikin ruku'u ɗin mene ruku'u aka ce shine da bayanka da wuyanka da kanka ya zamanto santa ya zamanto mustawiyan daidai da daidai kar kanka ya tashi zai jawo wuyanka ya tashi in wuyanka ya tashi kuma bayanka zai tashi kar kanka ya yi ƙasa in ya yi ƙasa zai ja wuyanka wuyanka kuma zai ja bayanka kaga ruku'u ba ta cika ba ana neman ka zamanto ka daidaita bayanka da wuyanka da kayinka ina za ka kalla lokacin da kake yi ruku'u inda za ka sa sujjada shikenan ai ka huta baka buɗe hannayenka ba in ka buɗe hannayenka dole he ka tsuguna ka kuma me ka tsaye da hannunka baka tsaye da shi kuma kan ba haka don me don bayanka zai tashi ka sa shi muta wasi tsaka tsaki kaga ka huta ai Allah ka ganar da mu amma idan baka gane addini ba kuma ka zo ka haɗu da ɗan duniya to zai kashe ka gaba ɗaya sai ya ta dubilbilta ma ƙwaƙwalwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa to ka yi ruku'u kar ka ɗago a ruku'u har sai gabanka ya san ya shiga ruku'u sun marfa ka sannan ka ɗago sai har ka tabbatar da cewa me ka ɗago ta atadila ƙa'iman ka daidaita a tsaye sa'an nan sai ka tafi me sujjada sannan sai ka tafi me sai ka tafi sujjada kaga an koya maka yadda zaka yi me yadda zaka yi ruku'u da yadda zaka dago daga ruku'u da yadda zaka tafi sujjada kenan yace na takwas da na tara was sujudu warraf'u minhu yin sujjada da dagowa daga sujjada li ayatil mutaqaddima fi ruku'i kamar ayan nan da ta gabata a wurin ruku'u wali hadisi musi'i salati na hadisin musu'i mai bata sallan sannan sun masjud sa'annan sai kai sujjada hatta ta tsuma inna sajidan har sai ka nitsu cikin sujjada din sun marfa sa'annan ka dago daga me daga sujjada hatta ta hatta ta tsuma inna jalisan har sai ka nitsu a zaune ba kana tafiya kana dawowa a'a in ka je ruku'u wannan alfas ɗin da aka ce ka faɗa mafi ƙaranci shine mai adana ha shine ɗaya subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'ala da aka ce mafi ƙaranci ka faɗa mai ɗaya adana ha wahidan malamai suka tafi cewa guda uku dai shine abin da zai baka cikakken ruku amma in akwai wata matsala wadda ta faru ana so sallar ta ƙare don a gabatar da matsalar don kar a samu warwarewan farilla a cikinta to mafi karanci shine wahidan guda ɗaya in an ce wasu malaman suka ce to in liman ne ya faɗi biyar sai me sai mamu su samu nawa uku wasu kuma ce su uku nan dai uku ne ubangiji dai Allah ya dacar da mu babba abin da ake nema yanzu a cikin wannan magana ka san in kai ruku'u ka shiga ruku'u ka nitsu a cikinta in kai sujjada ka san kana cikin sujjada in ka taso ka san ka taso ka zauna jalisan sa'annan ka tafi me sa'annan ka tafi wata ruku'u din alsa mun gane ya ce sun masjud ka yi sujjada hatta ta tsuma inna sajidan har sai ka nutsu a cikin sujjada ɗin sun marfa hatta ta tsuma inna jalisan ya ce sa'an nan ka ɗago kanka har sai ka nutsu a cikin zaman da kake shaikhani wal arba'a ya ce na goma da na sha ɗaya wal julusu lazi yuqarinu salama da zaman da yake haɗe da sallama shi ne zaman tahiyan ƙarshe kenan ko mai ce ma tahiyan ba dan ita sunna ce in mun je gaba za mu samu ya ce wasalamu daman guda biyu ya faɗa ya ce maka zaman nan wal julusul lazi yuqarinu salama da zaman da yake haɗe da meye sallama sai ya ce wassalamul mu'arrafu da kuma sallama wanda aka santa bil alifi wallam da alifun da lamu sai ya sa ma alifun da lamun din a cikin ƙausaini don ka gane ita ɗin tana da muhimmanci ka kai idon ka wuni iz la ya minas salati ai kaga mutum ba zai fita daga sallah ba illa bis salami sai da sallama cewa mutum fa ba zai fita a sallah ba sai da me sai da sallama wala yusallimu illa wa huwa jalisun kuma fa mutum ba zai yi sallama ba sai yana me zaune li qaulihi alaihi salatu wassalam ga fadin annabi Muhammad tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi miftahu salatu haka ne miftahu sala at-tuhuru yace mabudin sallah tsarki wa tahrimuha takbiru abin da yake haramta ta kabbaran harama wa tahliluha assalamu alaikum abin da yake halatta wani aiki wadda ba na sallah ba ka ce assalamu alaikum kaga mabu'in ka yazo la sa mun gane sallaman nan dole ka ce assalamu alaikum da bambanci da sallaman da zaka fita daga sallah da, da nau'in sallaman da take na gaida mutane ɗaya kenan ai an yadda ka ce assalamu alaikum irin ta sallan ne ko to he kuma an yadda mutanen da ka ka samu haka suna zaune ka ce salamun alaikum ko mutum ɗaya ne ma salamun alaikum an yadda ka yi haka ko to amma banda a sallah ita ita abin da aka yadda shine ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum ba salamu alaikum ba Allah ka ganar da mu Allah ka fahimtar da mu assalamu alaikum a assalamu alaikum eh na sallah ito ka gani wannan na gane wannan ba sallah abinda ake nufi ka ce assalamu alaikum da rufu'a Allah ka ganar da mu Allah ka bamu da sauki ya Allah komai ana lallabawa a hankali zaka samu amma an kazara da gudu sai kai ta gudu hanyar bai kare ba kaga akwai matsala yawa in kuma wanda sallama biyu ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ai kaga abin da ka faɗa ko Allah ya ganar da mu Allah ka bamu da sauki sai ce wa haka ne Ahmad wa mu wa muwazabatuhu alaihi salatu wassalam yace kaga aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana kamar yadda annabi yake kenan koyi ai daga gare shi ake ko yawwa ala kuruji sala ala kuruji min salati a lokacin da zai fita daga sallah bisalami ya fita ne da sallamewa ya fita ne da me da sallamewa akwai masabar da ba sallama ita ba ta cikin farillan sallah a wurin su duk abin da ka fara yi a gaban ka bayan ka gama tahiyya to shine ka fita sallah shine nan kuma yake karfafa maka takidi na maganan abin da yake yace maka kaman aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya fita daga sallah sai da me sai da sallama sai yace sallu kama ra'aytumuni usalli kaga magana ya kare yace sallu kama ra'aytumuni usalli yace ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi tunda kuma kaga ya fita da sallama kai ma me da sallama zaka fita kenan bukhari yace na sha biyu da na sha uku wa tumaniyatu nutsuwa wal'itidalu da daidaituwa da nitsuwa da daidaituwa sai ce li hadisi musi'i salati ga hadisin dai mai bata sallan sannan sai ce salatihi aljami'i li fara'idi salati wanda an haɗa maka farillan sallan gaba ɗaya fa haka nassahu kamar yadda aka jera maka a cikin nassi na hadisi ana samun gane ya ce kamilan gashi cikakke ya ce iza lokacin ina ji na yi magana wancan satin wanda yake bai bata sallan shi wanda ya zo ya yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana gefe bai samu sallah da annabi bai yi sallah da ya idar sai annabi ya zo ma annabi sallama annabi ya ce ka koma kai sallah don baka yi sallah ba ya sake komawa haka suka yi sau uku sai annabi sallallahu sai shi wannan mutum ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi na ai- na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya wani sallah ba banda wannan shine annabi ya koya masa sallah to shine yanzu zai koya masa sallan kaga ya koya har da kai kenan ko yawwa to shine abin da yake nufi duk abin da za a kawo na farillai yake kawo maka yawwa ya ce iza kumta lissalati annabi fa da bakinsa yake gaya wa shi wanda ke bata sallah ya ce iza kumta lissalati idan ka tashi za ka yi sallah lokacin sallah yake nan ko fa asbighal wudu'a yace ka kyautata alwalanka kaga kai alwala da kyau kenan kai tsarki kai alwala mai kyau thumma istiqbil istiqbalil qiblata sa'annan ka fiskanci alqibla fakabbir sai kai kabbara kaga ba kawo ma iqama ba ko yawwa sai ya ce fakabbir sai kai kabbara summa iqra ma tayassara ma'aka sai ka karanta abun da ya sawwaka a gare ka min alqur'ani na daga alqur'ani wa fi riwayatin a wani riwaya abi dawud wanda abi dawud ya ruwaito summa iqa summa qara bi ummul kitabi sai ka karanta suratul fatiha amma mun gane Allah ka ganar da mu wa bi ma sha Allahu sa'annan ka karanta sura abinda Allah ya so kaga masha Allahu ba ya ce maka sai ka kai tsawon surar ba ba ya ce maka sai ka shiga daga wata sura ka fita wata sura ba ba ya ce maka sai ka karanta yawan ayoyi kaza ba iya abun da Allah ya so ka da shi ka iya shi za ka karanta nan ya danganta ga yadda in liman ne yake jagorantar al'umma yadda nitsuwan wajen yake shi yasa faƙihin malami wanda yake jagorancin sallah yana fahimtar wayansu abubuwa kamar haka ya ɗauko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi magana ya ce abridu salawatikum ya ce ku sanyaya sallolinku idan ana tsananin rana to in zai yi limanci zai takaita wa mutane saboda damuwoyi na matsalar zafi musamman ma kamar masallatai yanzu ma kaga yawan aksarin mutane ai a rana suke to kaga in yayi takaitaccen ƙira'a bi ma'ana na sura ai kaga an samu sauƙi ko idan nutsuwan wurin yanzu ana sanyi ne to ai kaga da bambanci da ana zafin rana in bai takaita karatun ba ma yayi ja surar da take da ɗan yawa mutane ba za su yi me ba ba za su ji zafin rana sosai ba amma sai dai kuma in ya ɗauko wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan ka tashi za ka yi sallah linnasi don mutane me yake nufi za ka zama liman to fal yuhaffif ka sauƙaƙa musu me yasa don a cikin su fihimu da'ifa akwai raunana a ciki akwai zulhaja mabutan bukata don haka ka yi daidai amma idan ka tashi za ka yi linafsik don ƙashin kanka Fas- fa- menene taɗau- fa- taɗawil masha ka tsananta yadda ka ga dama ai kai ka zaɓa ko to kaga da bambanci da sallan da zaka jagoranci mutane da wanda zaka yi wa ƙashin kanka to yanzu gashi kaga ai duk abun da aka maluma suka kawo aiki suka dinka yi da hadisai da ayoyin alkur'ani in baka ce ka karanta ummul kitab ai fatiha wajibi ne mai ahalari sai ya ce maka ka karanta fatiha a sallah koda za ka faɗa wani ya gaya maka har ka kai fatihar a haka dole sai ka karanta ta a cikin sallah wani dai tsabarajin baka iya ba kenan ko wani ya faɗa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kai ma ka faɗa har ku kai wala ballin ba to har sai an yi haka a cikin sallah ta yi to sai ka yi Allah ya samun gane amma da aka zo maganar sura sai aka ce me ka karanta masha Allahu abinda Allah ya sanar da kai to sai malaman fiqh suka dauki wannan sai suka dinka sikenin waɗanda suke jagoranci idan guri akwai damuwa da matsala sai ka me sai ka yi gajeren abin nan idan an samu cewa akwai sauki yanzu misali wannan guri ba hayaniya ba komai mutane suna cikin nutsuwa da komai don ka tsawaita musu karatu ba ma za su damu ba saboda lasai ma a ce musamman cewa masallacin abin nan ƙari aini misali abin nan alarammomi sun fi yawa don ka ɗauki tura mai yawa baka da damuwa me yasa kowa yana mamarasan abun don ka sa malami da karatu aba malam sai ka ji kamar wani karya bari haka ne fa dan yukadu zaitu hayudhi ita haka ƙur'ani take ana karanta ta kana jin wani fisga a jikinka ko da kafiri ne kuma wallahi dai in ba zai faɗa ba abu da ayoyi ne na ubangiji kuma zuciyan ta ubangiji ne ya hore wa wannan jikin zuciyar shi yasa sai ya ji kaman wani lokaci in ana tafiya wa'azi irin kira'a na tashin nan wallahi kafira na ganta da ido na mun je ta yankin ta can din nan tana aiki ga kira'a na wucewa ɗaya ya wuce ta tashi ta tsaya can ta yi rawa ba da ita ba kawai ta kama tafi tana haka me ya jata karatun ai ba yawan mota ne bata taba gani ba amma karatun shine yake fisgan zuciya kuma ko ta kafiri ne Allah ya ganar da mu ya mana mafita shine aka ce to ka karanta mai ma sha'a abinda ma sha Allahu abinda Allah ya so sai annabi ya ce masa irka sa'annan sai ka yi ruku'u hatta ta tsuma inna raki'an har sai ka nitsu cikin me cikin ruku'u din summa sun marfa sa'an nan ka ɗago hatta ta tsuma inna ƙa'iman har sai ka nitsu gabanka sun san yanzu kan ka taso daga ruku'u kana tsaye sun masjud sa'an nan sai ka yi sujjada hatta ta tsuma inna sajidan har sai ka nitsu cikin sujjada ɗin gabanka sun ka gane cewa kana cikin sujjada ne yanzu sun marfa sa'an nan ka ɗago hatta ta tsuma inna jalisan har sai ka nutsu a cikin zaman da ka yi, summa if'al zalika fi salatika kulliha kaga ya gama mai ya ce sai ka aikata haka cikin dukkan sallolinka yanzu an koya ma ko ba koya ma ba to kaga inda dan adam ake samun gwagwarmaya da shi shine duk abin da ya zamanto na wajibi yanzu an faɗe shi nan abin da ba na wajibi ba kaga me me bai kawo maka su ba he barka da sauran maluma su zo su koya maka sallah amma kuma ka tuno hadisin da ya magana ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda goga ina yin sallah kaga dole zaka shigo da wayannan ayyukoki da suka shafi wanda ba a kawo su anan ba amma mun gane Allah ka datar da mu fa iza fa'alta zalika in dai har ka aikata haka faqad tammat salatuka to sallarka ta cika in ji waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inin qasa wa inin qasta in har ka tauye min ha daga sallanka akan abun da na koya maka din nan fa inna mas qasta menene min salatika to haƙiƙa ka rage daga sallarka an samu sauki ko ba samu ba Allah ka bamu da sauki wani ana ka zo ana ta hayaniya da kai akan ɗora hannu da sakewa me abun hayaniya a ciki me abun hayaniya a rayuwar nan ne addini fa in za ka yi a rubuce yake kai ba da ka zauna da sahabi ba kai ba kowa ba a musulunci ba ma rubuta komai ba amma an ka zo ka kana jafa'i akan abun da shine wanda kai ka ɗauka ba ɗumi ake ɗauka ba yanzu ne ashmawi da ya yi wani magana ya ce sanda ka gama sallah sai ka gane cewa limamin da ya jagorance ka annahu kafirun kafiri ne shi to wanda baya sallah ne zai zo ya jagorance ka kuma ka yadda mai sallan ne fa to yayi wani abu ne na kafirci ina ya zama haka ko sai aka ce mai sallan mai sallan nan bata inganta ba ko ba ka rubuta ba yace kuma me yasa yace yanzu ko kuma ka zo sanda ka idar da sallah sai ka ga wanda ka bi bayansa a sallah din mace ce ba namiji ba sai aka ce baka da me baka da sallah amma kai sallar fa ita an ce mata bata da sallar ne ba faɗa ba kai ne da kabi aka ce maka me to in ka tuno wancan hadisin kuma da aka ce idan mutum yayi sallah in har nashi ta karbu sarhat salatu ligairihi to ta dan uwansa ma ta inganta to sai ka ce wannan me wanda ya rubutu kuma yaya shi yasa ilimi dole ne sai kai kawai kai magana in baka da ilimi to kai shuru ka bar masu yin hesu yi amma wallahi kaga wani yana masifa da bala'i akan dora hannu a kirji ko a ƙasa da kirji ko a ko a wadda ko dam ko qabdu sai ka rasa ma ina ne ya dosa shi sai ka ji yana tabja fa'i to hadisi ko da ifi ne a kawo inda aka ce an yi sallah hannu a sake to me abun diban dumiya ciki akwai zafi ne yanzu shi kama hannun ko sakewan an ce ma farilla ne shi da farilla ne yanzu da annabi bai kawo shi ba ya ce mar in ka rage a cikin wannan abun da na faɗa makan ka rage sallanka idan ka kuma ka cika shi daidai ka cika sallarka a ciki yayi magana dora hannu ne ko sake shi to me abin shan wahala a ciki ne shi yasa in zaka yi ibada ka nufi ubangiji da shi sai ka huta idan hujja na wannan yafi na wannan karfi idan shi ne wanda ya mini hujjan ai sunna ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya fi wannan nashi ya fi na wannan karfi sai na ɗauki na wannan ɗin ban ɗau na wannan ba kai laifi ne sunnonin annabi akan sallah kan guda nawa ne wani kana ma yi ne to tun daga alwala ma za a barka saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan yatsan yake tsefe yatsun kafansa kai kuma na rantse in ka ɗan yi sau kwana biyu za ka ce kai haba sai ka bari amma ba ɗora ma ita wajibi ba ai ko shi aka ce to a sunna kai wanda shine za ka iya yi in mutum yana yin abunsa kan sai ka ce mar sallarsa ka yi kwandemin ɗinta gaba ɗaya a kan sunna ai addini yana da sauƙi ai fatan shine ubangiji ya karɓa mana idan ka kawo hujja na kawo hujja ka gane na gane mene ya fi haka sauƙi babu aiko amma kuma na gwamnati tashin farko na ce maka to in kana neman ɗan bidaya to wanda ya sallah hannunsa sake tun daga nan ka nemi mu zauna da kai lafiya ne a'a amma ce a wane ni ina ganin a ebo hujja wannan ma kawo naka sai mu tafi lafiya kalau ba hutawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ma yuri baka ila ma la yuri to me abu shan wahala a ciki ne Allah ka ba mu da sauki ka karba mana ka zaunar da mu lafiya ya Allah yace to idan ka aikata wannan a cikin sallanka yace to kai kan sallanka ka abun nan amma idan ka rage to ka rage yanzu anan bai kammala mana komai ba akarajahu sab'atu bi alfazin mutame mutaƙariba ya ce masu fitar da hadisi guda bakwai suka fitar da wayannan tare da fiskoki waɗanda suna kusa da juna kowanne yana kusa da juna Allah ka ganar da mu ka bamu da sauki na hudu yanzu da aka yi maganan sake hannu ko kamawa da aka ce mutum ya zo ya tsaya a tsaye tsal tsayuwarsa sai aka wanda yake kama hannun ma abin da aka ce da shi shine in yi Allahu akbar sai ya mika hannunsa ya mai da ita a tsaye tukunna sannan sai ya ɗauko ta ya ɗora to me a ciki ba sauki ba kenan amma dan adam ba ka yi karatu ba sai wahala ko ka yi karatu son rai ya maka yawa kai ka zo kai ta damun mutane kawai kana hana su yin ibada yanzu da ka bar su da wannan hayaniyar da kake yin da ka bar su ka zo sun fa gane a ruwan da za su yi alwala ya fi sauki ko bai fi sauki bane mutumin da bai iya alwala ba ka zo kana mar hayaniya akan dora hannu ko sakewa ta yana ma zai gane abin da kake nufi sai ya diba da zafi kawai ku zo ya zama bai gane addini ba yace na sha hudu wa tartibu bainal arkani jerantawa tsakanin arkanin rukunan sallah din nan kama ra'aita ha kamar yadda ka ganta murattabatan a jere fi hadisi musi'i salati yadda aka jera maka masu ɓata sallolin sunna mutum mai musi'i sala wanda aka yi magana shi yanzu mai ɓata sallan sannan kamar yadda aka jera masa komai ya ce maka ai tartibu hujjansa gashi nan a jere annabi ya ce ma daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wa hufizat haka za inda sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar haka aka kiyaye annabi yana yi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa haka za alima hal menene sahaba ya ce kuma da haka aka ya ilmantar da sahabbai sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ajma'i na baki daya radiyallahu anhum ajma'in Allah yadda da su ga baki ɗaya sahabbai din wa qala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ko ga ina yi ya sake maimaita maka wancan hadisi din al-bukhari yace fala ya juzu mai rubutun littafi yace baya halatta taqdimu muta'akkiri abun da yake ka gabatar da abun da ba shine a wannan gurin ba misali ɗauko raka'o'i biyu da ake karanta fatiha da sura sai ka kai su ƙarshe sai ka ɗauko na ƙarshen ka dawo da suna amma mun gane ya ce baya halatta mutum ya ɗauko taƙadimul muta'akkir abinda ba yanzu ake yin shi ba ya kawo shi ya yi shi yanzu fiha a cikin sallah wala ta'akiru mutaqaddimi haka kuma kar ya jinkirtar da abinda shine ake yi yanzu kar ya canja wa abun fasali shi yasa kaga ya ƙara maganan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa illa badalati salatu in kuma ba haka ba sallarsa tana iya baci Allah ya karba musu aiki Allah ka ba mu ikon gyarawa ya muke da lokaci da saura ku babu lokaci saura minti biyar sunonin sallah za mu shiga yanzu kenan bari mu dan shiga mu gani ko zai dan tafi sunanin salah sunnonin sallah ko kuma akwai tambaya ne a cikin farilla din eh in babu tambaya hayin tambaya ne shi kenan ai ko eh to shi kenan ku tsaya a nan din Allah ya ba mu nasara in akwai tambaya sai a tambaya ko kuma in yi tambayan ne eh ba nan bane tambayar ka gan shi ko za a yi ta karatu za a yi ta karatun musabaka kenan ai ma sai da imam Allah ji kan shi da rahama an ce suna yin alƙalanci lokacin malam sani muhammad sani shine chief judge din sai matsuwa ta kama shi zai dan zagaya shine sai ya ce malam sa'idu to ka zama sijan sai aka sa yaro yana karatu malam sa'idu yana ana ta karatu yaro yana ta karatu sauran alƙalai suka ce malam baya tafkimun rafa yace haba yaro ne dai ba sai an sha wahalan tambaya ba kenan wannan ku yaro ne dai Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu da sauki farillan sallah gaba ɗayan su da aka lissafa ma a nan gurin guda nawa ne guda goma sha hudu amma mai kawai da ya ce ma guda nawa sha biyar to zaka ce shi ya ƙara ne ya raba ne maimakon ya haɗa ma ɗaya da ɗaya sai ya raba maka ɗayan ya zama biyu shi ya zama a wurinsa sha biyar kamar yanzu karatun fatiha ne idan ka lissafa da bismillah cikinta kaga zai zama wanda ya lissafa banda ita ayoyin zai fi yawa akan wannan amma mun gane Allah ya ganar da mu sauki ne da wannan harka ya ce guda goma sha hudu dinnan kuma wajibi ne ka san su cikin aiki ka san su a me a kanka kuma ba wai ka zama in an tambaye ka sai ka tuno ba shi ba abin da yake so ya zama jinin jikinka an ce maka kaza ne sai ka ce kaza ne na bari kaga ka huta yanzu yaushe za ka yi kabar abu kuma sai ka je ka dubo littafi ka zo ka yi sujjadan ba zai yi ba ai ko kuma kaga sallah ta riga ta baji tun kafin nan abin da ake so a kiyaye su Allah ya ba mu ikon kiyayewa to abin da aka ce farilla ba ta cika ba to matsala ta same ta kawai Allah ya ba mu da sauki na na goma sha uku eh daidaituwa al-i'tidal ka daidaitu me da a daidaita an yi ta magana da yawa yanzu ka daidaitu ka san tangabar ne ko ka daidaita zuciyarka cikin sallan ne amma mun gane to magana mafi me abin da ake nufi sallan zuciyarka ta zama tana cikin sallah din kuma tana da wahala fa tana da wahalan gaske sabo kana sallah ce kana cafani an samu damuwa ce kai wane ciniki ba suka yi an da aka gama komai kowa tafi sallah ba su gane lissafi ba amma shaidan da ke mugu ne ana kabaran sallah shikenan sai ya dawo kowa cikin zuciya kuma sai suka gane lissafin su iya dawa ce kai lissafin nan yace ina sallah na gama kawai na tuno me yasa shedan shedan akwai mugu Allah ya bamu da sauki da itidal da dumaniya aksari wani suna daukan shi guri ɗaya ne suna daukan shi me guri ɗaya ne amma da yazo aka raba shi a nan gurin kaga sai aka samu Allah dai ya ganar da mu duk abin da zaka yi shi cikin ibada to ya zamanto kana da hujja kuma ba lalle ne hujjanka kai da kake yi da hujjan wancan ya zama ɗaya ba ba lalle bane me yasa saboda wani shi a wurinsa hujjan ta kai ya rike ta a matsayin hujja wani kuma bata kai ya tsike ta matsayin hujja ba kuma duk hadisi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ai sauki da shi amma idan ka zo ka kace dole abin da kake shi zan a to za mu samu sha bamban da kai ko al'ada ma yanzu wani da ya sa farin riga wani sai ya sa me baka kuma ya ce wallahi bakan nan ita tafi masa shi a wurin sa kai kuma kace ta bakin riga wani kuma ya nemi jaja zir ita kuma yake so to me yasa ra'ayinsa shi yasa addini ya zamanto abu guda ɗaya ne inda za ka samu kilafa shine ka ji an ce ma ƙaulani maganan biyu ne ko ka ɗau wannan ko ka ɗau wannan mutanen da suka gabata duk wanda yake rubuta littafi zaka ga akwai ƙaulani a cikin nashi magana biyu eh ko kai kaza ko kai me ko kai kaza amma aksarin abubuwa da rayuwa yake tafiya yanzu sai mutum kaje yana gaya maka kawai shi masabar da yake tafiya akai kawai in ba ita bane kawai wannan dan bid'a ne shi kaga an samu akasi ko Allah dai ya ganar da mu ya bamu da sauki babban buri shine a gudu tare a tsira tare Allah ba mu ikon cin nasarar rayuwa. Na'am. Na'am. Na'am. Mm. Eh. Eh, in ya tashi ma zai kawo Fatiha da sura ne. sai yawa he he ya cika su wannan fatiha da sura kan mutakaddimai ne ai sun gabata abinda zai kawo me fatiha kawai a asirce ina ji ita abinda na gaya ma kenan kuma ya zama a wani masabar malikiya kenan akwai masabar da zaka yi me cika sallan kawai zaka yi ba biyan ta ba cika ta zaka yi fatiha kadai a asirce mun gane wannan magana kuma ta yi abinda ake nema ka gane da ilimi kai aiki ba da jahilci ba ba kawai na ga ana yi bane kawai na kama yi a'a amma mazhaban malikiya ita abin da ta ce shine ka yi ta yadda take a jere ka yi fatihan ka da sura kamar yadda take amma kamar ka fahimta sannan ɗaya ma ka yi fatihan ta da sura kaga ka biyu sun fita sai kai me sai kai ta ƙarshe me fatiha kadai a asirce Allah ya sa mun gane shikenan ka gane ko na'am na'am na'am eh sallamar mutumin da bai cika sallama ba sallama kan mene mene sallama sallama a sallah mene farilla ce ita duk mutumin da bai cika farilla ba bai da sallah shine kawai magana guda daya abun da ya sa mai littafi ya kawo maka a nan gurin sai ya sa maka shi a cikin baka don ka gane duk abu mai mahimmanci ana sa shi a cikin bakan nan ne ya ce maka mu'arrafa bil alifi wal lam wanda aka santa da cewan alifun da lamun take da shi kaga anan baya da damuwa da wanda ya zo bai yi kaza ba amma mun gane wannan magana Allah sa mun gane ka fahimta kai yawwa wannan shine ya ce assalamu alaikum bayyana ta aji ko kuma ya yi ta a cikin ransa wannan ita ce za mu samu a gaba da yanzu suna za mu tashi ko za mu samu a gaba za mu samu matsayin wannan na'am idan har ya jagoranci mutane su suka sa shi ya zan jagoransu a waje amma su sun san haka kuma ba su gaya masa ba to ta haɗu har da sallansu gaba ɗaya amma in a'a na lillahi wa na rajun a'a ba su sani ba bai sani ba to idan da suka sani shikenan duk sallolin da aka yi baya ta sha yanzu ne suka sani shikenan sai a gyara wannan shine abin da shari'a ta ce Allahu a'lam na'am na'am Na'am. Mashaban Malikiya ta ce dole sai ka sake wani tahiya sabu. Mashaban da ba ta Malikiya ba, aksari suna tafiya cewan sakewan za ka yi kawai ba sai ka sake wannan tahiyar ba. Amma mashabar Malikiya ta ɗauki cewan za ka sake tahiyar za ka yi, tahiyan wata ka sake ta musamman. ya ƙara jana mai halar imam ba na manta ba ya ƙara faɗa ya sake faɗa ya ce maka sai ka yi tahiya wata ta daban akan wadda ka yi sun masa nan sai ka sallame meye ne matsalar shi ne hadisi ya zo da siga haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi sujjadan da aka ce ya yi sujjadan da aka dawo a sigan hadisin ba a ce ya sake wata tahiya rubuce ba amma ai da ya yi sujjada a ɗabi'an sujjada in za ka yi sallama akwai tahiya mun gane shi ne masaban malikiya ta ɗauka ta ce ɗabi'ar sallar da akwai tahiya don haka sai an cika wannan suka ce a'a ai annabi da ya zo ya sujjadan ya yi guda biyu sai aka ce sun masalama sannan ya yi sallama to me yasa ba a ce ya sake wata tahiya tahiya ukura ba amma mun gane wannan tsakanin malamai ne can ba dole sai an dawo da tahiyan ba wanda ya ɗauki dole sai ya dawo da tahiya bi ma'ana dole cewa ai a ɗabi'ar sallah akwai tahiya ita ce masaba ta malikiya wanda kuma ya ce shi ba sai an dawo da wannan tahiyan ba shi ma in yana yin aiki da ilimi to ya zama to yana da hujja Allah sa mun gane tahiyan karanta ta da za mu zo dai ba za mu shiga sunna ba in Allah da za mu karin bayani a kai ubangiji Allah ya taimaka mana Allah ya rufa mana asiri kusa ko nesa wanda suke ɗauka mana wannan ayyukokin suke turawa inda ya kamata da turawan ubangiji Allah ya saka musu da alheri damuwoyinsu da matsalolinsu Allah ya warware musu Allah ya saka mana da dukkan abin da muka yi na alheri ubangiji Allah ya fi mu sani Allah ya sa mu yi don shi Allah ya taimake mu ya rufa mana asiri imam zai mana addu'a assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam